اسم الفاعل في المبي معتمدا وإن أدبته ارتدي وراعي في التابع لفظا ومحل ومطلقا يعمل إن يصل إن يصل بأل التعجب تنصب ما منه تعجب بما تعجب تنصب ما منه تعجب بما أفعل والكوفي يرى الفعل صما وبعد أفعل جره باليا ولن تحذف ما لم تتلها أن وأن وصبهما وأفعل التفضيل من مثبت لم ي... من مثبت لم يبن للمفعول مصرف تم وسيبويه لا يعرف لا سي بلا في أفعلا لفقد شرط جئ بأشد أو أشد وباب تقديم وتأخير يسد
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك بركة مدى ساكي سادوا أولنا رانا من البركة وانا داري نالا هدي دارن أشرنغ وتر ربيع الثاني hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1442 wanda ya daidai da biyar ga watan sha biyu biladiyya haihuwar annabi isa da maryam alaihi salam shekara 2020 ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka mai suna a tuhfatul wardiya wanda aka fi sani da ɗan wardi wallafar babban malami abu hafsin a umar ibn muzaffar ibn alwardi rahimahullahu ta'ala manzuma da ya rubuta domin bayani akan wasu matsaloli da suka shafi ilimin nahawu da wani sashe na ilimin sarfu wannan darasi shi ne darasi na goma sha biyar cikin jirangiyar karatu suka wannan littafi mai albarka wanda mun tsaya a cikin shafi na tara ƙarshen babin al'idofa yau za mu tashi sabon babi da malaisa mai suna da amalus fa'ili aiki na sunan fa'ili akwai wani suna da ake kira ismul fa'il me yasa aka kira shi da ismul fa'il saboda sifa ce wadda take tabbatacciya ga wanda ya tsayu da aiki to shi ma akwai aikin da yake yi kamar yadda fa'ili ke aiki dama akwai ababe guda bakwai da ibn hisham al'ansari rahimahullahu ta'ala ya kawo a littafinsa ƙatarun nada sunaye guda bakwai ko ababe guda bakwai dukkaninsu suna yin aiki irin aikin fi'ili mun san cewa fi'ili yana ayyuka guda biyu arraf'u wan nasb fi'ili yana yin nasba kuma yana yin rafa to haka su ma waɗannan guda bakwai duk da ashizuru zahab ya ƙara sun kai kusan ma guda goma dukkaninsu ya ce suna aiki irin aikin fi'ili inda ya kamata su yi rafa za su yi rafa inda ya kamata su yi nasaba za su yi nasaba sau da haka su ma awamil ne ma'aikata ne kamar yadda fi'ili yake amil to su ma awamil ne to daga cikinsu akwai ismul fa'il wanda ya daga cikin bakwai ɗin da ya ambata a ƙatarun nada ko kuma wurin goma da ya kawo a shizuru zahab ya ƙara to shi ne za mu ji cewa shi ismul fa'il wani irin aiki yake yi ko yaya yake aiki me sharuɗa aikinsa kamar yadda dai bayani ya gabata cewa sifa ce ta wanda ya tsayu da aiki shi yasa aka kira shi da ismul fa'il to shine malam abaiti na saba'in da bakwai ya ci gaba da cewa ka fi'ili ismu fa'ilin lafil mudi ma'utamidan wa in adafta hurtubi ismu ismu fa'il mala ya ce shi suna na fa'ili yana aiki ka fi'ilihi ma'ana ya amalu ka fi'ili ya'malu ka fi'lihi ismu fa'ilin sai aka shafe wannan jimla saboda manzuma ce wadda take takaitacce ya malam baya son ya tsawaita bayani to amma zaka kaddara ya'malu ka fi'lihi yana aiki ko kuma ya'malu na'am ya'malu ka fi'lihi ismu ismu fa'ilin sunan fa'ili yana aiki kamar yadda fi'ilinsa yake aiki saboda haka fi'ilin ya duribu yana aiki in ka ce ya duribu zaidun amran to da zaidu da amru dukkaninsu ma'amulai ne na ya duribu saboda haka zaidun marfo ne amil ɗinsa shi ne ya duribu shi ya aiki a kansa haka na amran shi ma maf'ulun bihi mansubun ne wanda ya aiki akan sahawa yau shine ya duribu to shi ma ismul fa'il yana irin wannan aiki yana irin wannan aiki kamar yadda zamu ji nan gaba insha Allah ta'ala to shi yasa ya kawo kafin ta tashbihi wato kamar yadda fi'ilin yake aiki nasa yana rufe al-fi'il mudari haka shi ma sunan fa'ili yana aiki kamar irin fi'ilinsa illa sharaɗi bambancinsu da fi'ili shi ne ya ce lafil mudi amma shi ismul fa'il baya aiki a zamanin da ya wuce baya aiki a zamanin da ya wuce sai dai a zamanul hal ko al-mustaqbal lokacin da ake ciki ko kuma lokacin da zai zo nan gaba kun ga saɓanin fi'ili shi fi'ili ya amalu mutulakan ya amalu fil madi wa ya amalu fil hal wal mustaqbal idan ka ce lam ya durib zaidun amran zaidu bai bigi amru ba kaga wannan fi zamanin madi ke idan ka ce ya duribu zaidun amran zaidu yana bugun amru to wannan zai iya ɗauka ya tamil filhal wa ya tamil filmustaqbal zai iya ɗaukar yana nan yana buga amru zai iya ɗaukar kuma a'a zai bugi amru to shi ismul fa'il ba haka yake ba shi dole an taƙaita shi aikin nan nashi ya zan a lokutan nan ne guda biyu ko halin da ake ciki ko kuma inda aka sama gaba wadda shi ne bambancinsu da shi alfa'il wato fi'ilinsa sau da haka in ka ce misali haza daribu amran haza daribun amran haza daribun amran wannan shi ke bugun amru saboda haka amran maf'ulun bihi ne mansubun wanda ya masa nasba shine zaribun zaribun kuma sifa ce ismul fa'il sifa ce ta wanda ya tsayu da aiki kaga yayi aiki akan ainihin amru saboda haka ya haifa masa da nasaba to amma dole ya zo da wannan siga idan ka zo da wani labazi a cikin jimla wadda ke nuna cewa bugun na ya riga ya yi shi ne ya gama to kuma wannan bai halatta wa misali haza daribun amran amsi wannan ya bugi amru a jiya to malamai suka ce haza la ya juzu saboda labazin ams ya yi ishara akan cewa bugun na an riga an yi shi ya gabata amma za ka yi cewa haza daribun amran alana wannan ya bugi amru a yanzu ko haza daribun amran gadan wannan mai bugun amru ne gobe to wannan shine bambancin shi da fi'ili kuma kamar yadda fi'ili yake wani lokaci fi'ili zai zama lazim ma'anar lazim shine wanda la ya ta'adda ila fa'ili baya ketare fa'ilinsa akwai ayyuka al'af'al a larabci waɗanda suke suke zuwa da wannan siga bari misali matar rajul mutum ya mutu lafazin mata fi'ili ne lazim bi ma'ana la ya ta'adda ila fa'ili la ya ta'adda ala fa'ili baya ƙetar fa'ilinsa ya zuwa ila mafa'ulin shi la ya hataju ila mafa'ulin bihi bai buƙatar ga kawo masa wani mafa'ulin bihi to shi ma ismul fa'il ana iya samun wannan ana iya samun irin wannan akwai sanda zai zo lazim kamar yadda fi'ili wani lokaci yakan zo almuta'addi me ma'anar muta'addi shine ya zan yana buƙatar fa'ili yana buƙatar mafa'ulin bihi misali kamar ka ce ƙara'a ƙolibu alkitaba lafazin ƙara'a fi'ili ne muta'addi misali in ka ce ɗalibi ya yi karatu to ana buƙatar ajimi ya karanta akwai sauran bayani sai ka ce alkitaba to duk fi'ilin da yake da wannan siga yake da wannan riga ulama usarf suna kiransa da fi'ili muta'addi wanda in mun fara karatun littattafan sarfu za mu ji wannan akwai matanul bina wal asas fi ilmi sarf littafi ne takaitacce wanda kama al'ajin rumiya yake a ilimin nahawu shi kuma wancan ilimin sarf wanda mafi yawanci shi ake fara karatu a littattafan zaure da shi da mi'atul ma'ani shi kuma waƙe ne duk da shi ma wancan ɗin akwai malaman da suka waƙe shi akwai malamai wanda suka waƙe shi to wannan mun ji bambanci na farko ko ka fi'ilihi ismu fa'ilin lafil mudi yana aiki kamar yadda fi'ilinsa yake aiki amma lafil mudi sai dai aikin nasa shi ismul fa'il baya aiki a zamanin da ya riga ya wuce kamar yadda muka bada ainihin misalai sannan kala uku ne aikin nasa yakan zo da riga guda uku ko sifa guda uku yakan zo na kira munawwana ya ati munawwanan kamar yadda muka bada misali haza daribun amran alana ko gada to daribun daga na kira ne munawwal sannan yakan zo ya aiki idan ya zo murafi mudafu ne e aka yi idafarsa kamar yadda zai ambata nan gaba na kira ne amma ai masa idafa tutun da ya masa idafa kaga dole a cire tanwini kamar yadda mun karanta mun karanta a baya ko ويحذف التنوين والنونان مما يضاف مما يضيف مما يضاف ويجر الثاني باس حدوا سنن ياتي المعرف ياتي معرفا بالالف واللام yakan zo da alif da lam da alif da lam to wayannan su sigogin guda uku siga ta farko shi wannan sharaɗin ya game gaba ɗaya abin nan kai ya game iya inda ya zo na kira ko kuma inda ya zo mudafin inda aka yi idafarsa dole baya aiki sai in ya zan lokacin nan bai riga ya wuce ba inda ya zo muna wanan ko kuma ya zo mudafan ila gairi to yanzu mun ji inda ya zo muna wannan ko yanzu za mu ji inda ya zo menene mudafan to amma kamin haka akwai sharuɗa da ake kawowa me sharuɗan mu'tamidan dole sai ya samu itimadi shine sharaɗi na biyu ismul fa'il la ya'malu illa idza illa iza kana mu'tamida me ma'anin itimadi shine yazan sabaqahu nafayun aw istifhamun aw sifa eh aw mubtada wannan shi yake nufi da itimadi misalin mubtada shine muka faɗa a dazu haza daribun amran kaga ya samu itimadi da mubtada me mubtadansa shi ne haza daribin labari ne a labari ne labari ne a inda kuma ya samu itimadi da nafayi shi ne kamar ka ce ma haza daribin amran wannan bai bugi zai amur ba ko hal haza daribin amran itimadi da al-istifham shin wannan ya bugi amru ya bugi amru ko bai bugi amru to haka yakan zo a in ya zamo in ya zamo hal in ya zamo hal akan sahibul hali da ya gabace shi kamar misali ji'tu ilayka taliban ilman ji'tu ilayka taliban ilman nazo zuwa gare ka saboda neman ilimi ma'ana halin kasancewa ta ina mai neman ilimi to yanzu kaga ya zamo hal hal sahibul hal shine ad-damir ji'tu tu din ita ce sahibul sahibul hal mai magana akan alhal taliban hal sahibinsa damirul fa'il to nan ma kaga ya samu itimadi da min da sahibul hal ya zaba itimadi da sahibul hal to wannan shine abin da yake nufi da mu'tamida ya samu itimadi ya samu itimadi ko dai da min mubtada ko ya samu itimadi da annafiyu ko ya samu itimadi da alistifham ko ya samu itimadi da sahibul hal da sahibu alhal in ya samu itimadi da sahibul hal to a wannan hali shine hal shine shine hal to akwai inda kuma zai samu itimadi da na'ati ko kuma mu ce man'uti hmm? ina misali kamar ka ce haza nashirun fadlaka haza nashirun fadlaka wannan yana yada falalaka da darajarka a cikin al'umma to nashirun anan na'atun ne man'ut ɗinsa shine haza to duk waɗannan wuraren kaga itimadi ne wuri na farko ya samu itimadi da mubtada shi ismul fa'il ya zama labari wuri na biyu ya samu itimadi da nafayi harafin korewa wuri na uku ya samu itimadi da harafin istifha adatul istifha wuri na hudu ya samu itimadi da sahibul hal a wannan lokaci sai ya zama hal wuri na biyar ya samu itimadi da min man'ut al-mawsuf to waɗanga wurare guda biyar shine mala yake nufi da mu'tamida akwai yi go to sai ya samu waɗanda ɗaya daga cikin sharuɗa ya ka aiki in ya rasa ɗaya daga cikin sharuɗan nan la ya amalu ka fi'il so da haka sharaɗi biyu mun ka samu sharaɗi na farko aikin sai ya zamba zamanin da ya wuce ba ne na biyu ya samu itimadi itimadin ko mun ji kala biyar ne wasu ma sun ce sun fi haka to amma dai mun takaita mun takaita to amma wannan malamai suka ce in ya kasance munawwanan duk sanda ya zama munawwanan in za ka aiwatar da shi ya yi aiki ira aikin fi'ilinsa to dole sai ya cika waɗannan sharuɗa guda biyu da mun ka ambata ya zan aikin ya bai gabata ba ana cikinsa ko zai zo nan gaba sannan ya samu itimari daga cikin itimadai da aka lissafa to sai hali na biyu wa in adafta hurtubi in kuma kai idafarsa kai idafarsa ya zama mudaf ka jingina shi zuwa ga suna kaga a wannan lokaci sai a cire mi tanwini ko to shine mala yace irtubi to an yadda da haka ma'ana an yadda yi aiki ba laifi ba ne kenan ba dole sai ya zo munawwanan kaga duk misalan da mun ka kawo duka munawwanan ne ya zo ne halin kasancewarsa munawwana kuma ba a yi idafarsa ba to idan ka yi idafarsa zuwa ga wani suna wanda yake ma'arifa to kuma an halatta maka an yarde maka ka aiwatar da shi zai iya yin nasaba in nasaba ake bukata zai iya yin kuma ainihin wato rafa in rafa ake bukata ana fahimtar wannan ina misali kamar ka ce doribu zaidin amran ko ra'aitu doriba zaidin amran ko ja a daribu zaidin amran mai bugun zaidu da amru ya zo an gani? darib na kira ne zaidu ma'arifa ne to in kai idafa shi wannan na kira din zuwa ga ma'arifa to kuma zai yi aiki ko kuma sahibu zaidin sai ka ce min daribu amran abokin nan na zaidu shine yake buga amru wannan jaiz sahibu zaidin daribun amran ana fahimtar wannan sai zan shi sahib din nan badali ne hawayo na na shi daribu ɗin nan kai sai ya zamo badali ne na ainihin shi sahib ɗin nan ne ya gabata ana fahimtar wannan sannan kana ya adafi daribu zaidin amran wa bakaran ra'aitu dariba zaidin amran wa bakaran ko wa bakarin ko wa bakarun kamar yadda bayani zai zo nan gaba kamar fada Allah ta'ala hadiyan baligal ka'abati hadiyan baligal ka'abati hadayin maf'ulun bihi ne muqaddam mansub me ya amil dinsa baligal ka'abati balig na kira ne amma ya idafa su zuwa ga ka'aba kaga sai yayi aiki shi yayi nasaba akan hadayan din to shine yake magana duk sanda kai idafa ismul fa'il domin balig ismul fa'il ismul fa'il ne sifa ce sannan mudafin ne ma'amul ɗinsa ya gabace shi saboda hasuru asalin zancen baligal ka'abat hadaya baligal ka'abati hadaya ba ma sai aka kaddamar da ma'amuli akan amil saboda abinda malaman balaga suke kira da alhassu alhassu don a nuna maka cewa ba a buƙatar ta ƙetare ka'aba ba inda ake nufin hadaya in ba ka'aba ba in ka kai ta wani ba ka'aba ba to kaya aikin banza ba shari'a kai ba to shine abinda mali yake nufi a nan tura haka za ka ce ja'a daribu zaidin amran ra'aitu ضارب زيد امرا مررت بضارب زيد امرا kuma kana iya adafi shi ma'adufin din nan yana da halulluka guda biyu wanda zai ambata nan gaba in ka ga dama kai masa adafi akan mahal akan lafazi lafazin da ya gabace shi in kuma ka ga dama kawai kai ta batun wannan sai kai mai rafa'a kawai وراء في التابع لفظا ومحل مالتي وراء ككياي في التابع ga wanda yake tabi'i ga ismul fa'il shine al-ma'tuf alayhi me zaka kiyaye lafzan ta fuskar lirabi sai ka kiyaye lafazi in ka ga rama abinda ismul fa'il yake da shi in mansubi ne shi ma ma'adufi a kansa ya zama mansubi in majruri ne kai mai jarra kamar da muka bada misali daribu zaidin amran zaka yi cewa wa bakaran in ka ce wa bakaran to kayi mura'atin lafaz wa mahal in kuma ka gada ma ka kiyaye mahalli kai abin da ake kira da al-i'rabul mahalli wacce ana kiransa da al-i'rabu al-lafz sai ka ce daribu zaidin amran wa bakarun wa bakarun sai kai masa rafa saboda mura'ati da mahalli domin ka koma baya zaka ga shi ismul fa'il din mi gare rufu a gare tunda daribu kace to shi tabi'in nan a kansa kana da fuskoki guda biyu in kaga dama kai mi kai masa al'irabul lafzi saboda mujawarar sadami maf'ulun bihi shine amran sai ka ce wa bakaran in ka ce wa bakaran to saboda makwabtakar da yake da ita akan suna wanda yake mansubi in kuma ka ce wa bakarun to ka kiyaye mahalli saboda mahalli mahalli ne na rafa tunda asali abinda umda ismul fa'il sai ya zangare shi zai komawa shi wa bakarun ɗin nan ba yana komawa zuwa ga amran to shi ne wa ra'ifin tabi'i labzan wal mahal ko wa mahal in ka ga dama ka kiyaye a tabi yana nufin almatufa alai mai biya akan ismul fa'il mai biya akan ismul fa'il haza daribu zaidin amran to in ka ce wa bakaran to ka kiyaye lafaz ma'ana ka kalli lafazin da a kusa da shi sai ka bashi hukunci irin nashi in kuma ka ce wa bakarun to ka kiyaye mahalli mahallin da shi ismul fa'il din ya zo a kansa na rafa wa mutlaqan ya'malu in yusal bi al mala yace kuma in yusal bi al idan an ka sadar da shi da alif da lam shi ne ismul fa'il mala yace to wa ya'malu mutlaqan anan yana aiki kai tsaye ba sai an sa wani sharadi kun san an karanta sharuɗa an karanta sharuɗa sharuɗan kala biyu ne akwai sharuɗan sun shafi almunawwan da kuma wanda yake almudaf shine kowannen su dole ne ya zamo ba suna aiki ne a zamanin da ya wuce ba wannan sun yi tarayya su su biyu akan wannan sharadi shi a sharadi na farko da ya ambata amma al-i'timad wannan ya keɓi ismul fa'il al-munawwan to in ka samu alif da lam to in zai yi aiki mutlaqan biduni ayi sharbi abba bi wannan go ba sai an sa wani sharadi ba eh misali kace hadhal mukrimu amran ngani ko ja al mukrimu amran ko ra'aitul mukrima amran to in ka samu al-mukrim din alif da lamun to zai yi aiki mutlaqan ko haza daribu zaidan ana da maka ce ams ko alana ko gadan haza daribu amran gadan ko amsi ko alana ko da itimadi ko babu itimadi me yasa saboda ma'arifa ce shi wancan da aka yi masa itimadi saboda na kira ne ko ba haka ba za mu ji kamar da muka karanta hatta mubtada in zaka zo da shi da na kira dole sai ya samu itimadi wala yajuzu al-ibtida bin nakira wanda mun karanta a baya to abin da yake magana akan kenan sau da haka in ka sami alif da lamun zai yi aiki mutulak karoba da Allah ta'ala wa saffati saffan wa saffat ismul fa'il sifa ce ita ta yi aiki ga saffan din nan saffan din nan mafa'ulun bihi ne mansub me ya kawo masa nasaba shine wa saffati eh saboda yana da alif dala shi yasa ba a sa mai wani sharadi ba na itimadi ko wani abu da sauransu saboda haka in yana da alif da lamun ya amalu mutlaqan babu ruwanka da ya samu itimadi ko bai samu ba aikin a zamani ne da ya gabata ko zamanin da ake ciki ko nan gaba babu ruwanka to sai a ta'ajjub sai babi na gaba wanda malamai ke kira sigatu ta'ajjubi ta'ajjubi ma'anar ta'ajjub shine mamaki abu ya faru sai sha'awarsa ta sa maka wani yanayi na mamaki yadda abin ya faru to in wannan abu ya faru larabawa akwai sigogi da suka yi amfani da su sigogin suna da yawa amma dai su malaman na hau siga biyu kawai suka fi amfani da su akwai sigar afa'ala ma afa'ala akwai sigar af'il bihi akwai sigar fa'ula akwai sigar lillahi darruhu farisan suna da yawa to amma su malaman na hau biyun kawai suke amfani da su ma a fa'ala kamar ma a hasana zaidan ma a karama amran ma a fudala zaidan sannan akwai siga ta af'il bihi kamar ahsin bi zaidin akirin bi amrin to wannan sigogi guda biyu su malaman nahu suke magana a kansu akwai siga ta uku ta fa'ula ita ba su cika kawo ta ba alawa zanin fa'ula wanda ta zo a ƙur'ani kaborat kalimatan ta kharuju min afuwahihim ai siga ce ta ta'ajjibi kaborat kai mamakin girman wannan kalma da take fitowa daga bakinsu ai ta'ajjibi ne kaburat kalimatan mamakin girman wannan kalma a ce za su iya ƙarfin halin su fitar da ita daga bakinsu siga ce ta ta'ajibi a wurin larabawa eh kamar ka ce karuma zaidun mamakin karamcin zaidu ina mamakin karamcin zaidu to shi wannan da yawa mafi yawanci mutane ba su sani ba to ita sigar ma a fa'ala ba ta zo a ƙur'ani ba amma mun ji fa'ulata amma a fa'il bihi ta zo a ƙur'ani warba da Allah ta'ala asmi bihim wa abusir to ita ta zo a ƙur'ani me fasara asmi bihim wa abusir ba zai fasara guda
yi mamakin jinsu eh yi mamakin jinsu wa zai yi ni ni na zai yi koko wani na zai yi fasara an ka ce ka yi to ya za a fasara ha me ma'anar ayat ma'ana abinda Allah yake nufi a nan Allah yana mamaki hmm? bai yi eh ka ce bai yi ba a a wance
to da sai ka kawo ba dalili inda Allah ya babaki amma tun da ka shayi shi ke da Allah yana mamaki cikin zubobin Allah subhanahu wa ta'ala akwai mamaki Hmm? kamar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tabbata cewa ah, menene ajiba rabbuka ubangijinka yana mamakin mutane guda biyu to fassara aya kawai muke so ajiba ko ajaba duka ana cewa fassara aya ce. kun yi shiru ta'ajjubi ne Eh? babu wanda ya san fasararta to bari mu shiga babin yana yi wakila ya yi bayani eh? so da haka allah na mamaki to kai ka ce yi mamaki kamar kana ba wani umarni ke hmm? kamar kana ba wani ma shi kuma Allah ba haka ya faɗa ba eh shi Allah ba cewa ka yi mamaki ba kai na ka faɗi hakan eh bale ce tansibu ma minhu ta'ajjubun bima af'al bale ce tansibu zaka yi nasba yace ma minhu ta'ajjubun abin da yake akwai ban mamaki a ciki to sunan da ya biyo za ka yi mamaki bima a fa'ala bima a fa'ala eh da fi'ilin da ya zo da siga ko ma'auni na ma a fa'ala kamar ma a karam ma a hasana ma a fudala ma a ƙara'a da makamantansu da yana da sharuɗa wanda zai ambata nan gaba insha Allah ta'ala to duk sunan da zai biyo bayan ita wannan siga tansibu sai kai mai nasaba sai kai masa nasaba misali in kace ma ahsana sai kace zaidan kaka ce zaidun kaka ce zaidin zaidan zaka bada ana fahimtar wannan ma akrama amran abinda za ka faɗa ke ma afdala ƙur'anan abinda za ka faɗa ke duk sunan da ya biyo bayan shi wazanin da maɗin da fi'ilin da ke baya gare ta na fa'ala to sai kai masa nasaba sai kai masa nasaba ita wannan ma ba istifhamiyya ba ce ma'anarta shay'un an gane kamar ka ce shay'un a hasana zaidan sau da haka shi zaidan din nan yana koma zuwa gare ta shay'un ahsana zaidan wato mamaki ne kake yi na girman abin nan da yasa zaidu ya zama mai kyakkyawa shay'un akrama amran mamaki kake yi na girman abin nan da yasa zaidu ya zama mai yawan karamci saboda haka ba ta tambaya ba ce don kaka zo ka ce ma a hasana zaidan ka ce me ya kai kyawun zaidan don ga haka kama shi ta istifahabiyya ba ta istifahabiyya ba ce wal kufiyyu yaral fi'ila suma to akwai sabani shi a fa'ala din nan shin suna na ko fi'ili su malaman basara na nahau sun ce fi'ili ne su ko malaman kufa sun ce a suna ne والكوفي ما يبين مذهب الكوفة علم النحو يرى الفعل شي يا دوكا cewa wannan fi'ili suma suna ne suma nan lugogi ne na suna ana cewa ismun ana cewa suma ana cewa simu ana cewa sumu don ana faɗa ana cewa ma sumuka masu muka masu maka don ana bada yana da logogi sun kai kusan guda goma to da haka ba ismin da yake cewa to nan ɗaya daga cikin lokaci to wannan sabani ne su a wurin malaman kufa in ka ce ma a hasana zaidan to a hasana ɗin nan suna ne a wurinsu suna ne amma a wurin malaman basara fi'ili ne fi'ilun ne madin mabniyun alal fathi wa fa'iluhu damirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa zaidan din nan maf'ulun bihi ne mansubu a wurin malaman basara kenan amma su malaman kuba ba haka bane to amma shi malam bai zabi mazhabar su ba bai zaɓi mazhabarsu ba me dalili saboda ya fara kawo wancan ra'ayi na cewa tansibu ma min hu ta'ajjubun bima af'ala wal kufiyyu yara al fi'la suma me bi mazhaba kufa kenan to sai ce sai wazani na biyu mun ji wazani na farko wa ba'da af'il in kuma sunan ya biyo bayan af'il to shi sunan nan da kawwa nasaba da fi'ilin ma a fa'ala to jarruhu bil ba sai kai mai jarra da bawo can ba cewa kai ma a hasana zaidan ba to sai ka ce ahsin sai ka ce bi zaidin zaidu din nan shine maf'ul bihi a can to sai ka sa mai bawo shi ya fa'il ba ya da mimun madadin mimun sai aka musanya mai da harfu jarri shine bawo ahsin bi zaidin akrim bi amrin to daidai yake da kace ma a karama amra ma a hasana zaidan duk ma'ana su guda duk ta'ajjubi ne mamakin girman ko karancin zaidu mamaki na kyawun zaidu ko amru shi da abin da Allah ake nufi a to can da Allah ya ce asmi' bihim me ake rubi kenan mamakin jinsi eh
mamakin jinsi to eh wa abusir karasa to da mamakin ganin
to mi me yasa Allah ya wannan magana me za a fahimta ga fassara ami wanda ya zo ka fassara mai aya ba zai gane abin da kake nufi me ya fa'ida mu bayani mun ka ce kai mana ba wani a wani jaye-jaye an ka ce kai hmm?
Ana a ranar za su ga gaskiya
wace rana a ranar tashin kiyama yau mai atuna Ah, za su ga gaskiya kuma za su ji
za su ji mi.
Mm, za su ji kuma
ba shi aya ke nufi ba abinda Allah ke nufi mm,
mana mamakin irin ƙarfin jin da Allah ya ba su mm, amma ba ya da fa'ida mm, mamakin ƙarfin gani na gaskiya da Allah ya ba su mm, amma ba ya da amfani saboda ba su yi aiki da ita ba mm.
sun ga ayoyi kala-kala bayyane da idanunsu sun ji ayoyi na alkur'ani da kunnuwansu ba kurame ba ne ba makafi ba ne suna gani garau har da yana ba ba idanunsu suna ji daram amma kuma abin ban takaici jin bai yi amfani ba ganin ma bai yi amfani ba to shine wai ah, irin mamakin karfin ganin da Allah ya ba su kuma ga gaskiyan nan ta bayyana baro-baro amma sun kasa yadda sun kasa yadda wannan a nan duniya ake wannan magana ba lahira ba. lahira ganin su baya da amfani jin su baya da wani amfani saboda haka babu bukatar wani mamakin ganin su ko ba a yi mamaki ko ka a yi mamaki ai al'amari zai bayyana nan duniya ake magana gashi an zo an karanta ma gaskiya kaji kuma ka ce baka yadda ba ka bude alkur'ani ka karanta kuma ka ga ayoyi ka fahimta kuma ka ce baka yadda ba to shi ne abin da ake magana to shi ne ya ce jarruhu bil ba sai kai mai jarra da ba'un to wannan ma'aunin shi kaɗai zuwa ƙur'ani amma ma a fa'ala bai zuwa ƙur'ani ba walan tuhzaf walan tuhzafa kuma ba a shafe ita wannan ba'un din malam tatluha anna wa an malam tatluha anna muddin harafin anna bai biyo baya gare ta ba ko an in ɗaya daga cikinsu ya biyo baya gare ta to ya halatta a shafe ta amma in babu an babu anna to bai halatta a shafe ta ba a ra'ayin wasu malamai nami na nahau haka suka tafi a kai to shi malam ya ɗauki ra'ayin malaman da suka ce ba a shafe ita wannan baɗin da ake magana a kanta misali in ka ce a misali ja'a zaidun muhsinun ja'a zaidun muhsinun ko bukurimun to sai ka ce akrim ko ahsin Allah ya bakhala ja'a zaidun mukrimun akrim Allah ya bakhala me fasara wannan ko haza zaidun mukrimun akrim Allah ya bakhala kaga mun shafe ba'u amma kawo ba'ul jarrab ma'ana wannan zaidu ne mai yawan kyautatawa mamakin kyautatawarsa ta yadda bai zama rubaci ba haza zaidun mukrimun akrim Allah ya bakhala to wannan haza jaiz haza ja'i saboda tahowa an dinnan da ta zo to tunda an ta biyo to ya halatta a shafe ta Mm, halatsu ne kuma kana ya tabbatar da su su biyun gaba ɗai haza zaidun ahsin bihi ahsin bihi Allah ya bakal kana ya haɗa su kuma kana iya shafe ita ba'un ɗin da aljaru wal majrur duka sai ka shafe su sannan kana iya tabbatar da su gaba ɗaya sannan kana iya kawo shi yadda yake asali ba tare da ka kawo an da sila ɗinta ba to sai sharuɗa na me sigatun ta'ajjub sigogin nan mun ji sigogi guda biyu ko to sai sharuɗa wasughuma wa af'ala tafdili mala ce kanar ko su su wa'ancan ma'aunai guda biyu ma af'ala da af'il bihi kanar ko su ma'ana ka cago su wa af'ala at-tafdili da kuma af'alu tafdili mun sa af'alu tafdili duk da bamu yi bamu kai gare ba ko misali kamar ka ce zaidun akramu min amri zaidu ya fi amru karamci to akramu din nan ana kiran shi af'alu tafdil ko anta ahsanu min akhika kai kan kafi dan uwanka kyau to ahsanu siga ce ta af'alu tafdil wadda ke nuni akan cewa abinda abba ya gare ta yafi abinda ke gabaninta ita ake kira da af'alu at-tafdhil to da da sigat ta'ajjub guda biyu din nan da aka ambata da shi af'alu tafdhil duka ka cago su min musbatin ga fi'ili wanda yake musbati wanda ko yaushe ko dai yazo tabbatacce ko kuma yazo manfi amma banda fi'ilin da da'iman shi manfi yake tahowa akwai wannan fi'ili ko shi duk sanda ka ganshi a larabci to sai harafin nafayi ya gabace shi haka an kaji laraba suna furta abin kamar fi'ilin aja misali ma aja fulanun biddawa aja mai ma'ana amfani wani bai taba amfanuwa da magani ba to shi fi'ilin nan ba a taɓa jin laraba sun yi amfani da shi in ba manfi ba to banda irin wannan fi'ili so da haka dole duk fi'ilin da za ka cago siga ta ta'ajibi guda biyun nan ɗaya daga cikinsu ko afa'alu tafdili to dole ya zama musbati ma'anan musbati ma'ana ba koyaushe manfi yake zuwa ba kamar a karama da mun ka ambata afdala ahsana a ƙara da makamantansu to nan ba bambanci tsakanin sigatu at-ta'ajjub da af'alu tafdil wajen wannan siyaga din wajen wannan kira din ko narkowa din dole sai an samu wannan eh saboda haka shi fi'ilin nan na aja ba a narko af'alu tafdili a cikinsa kuma ba a narko sigatu ta'ajjub a cikinsa baka cewa ma a waja baiwa sharadi na harko kenan na biyu lam yubda lil maf'uli kuma kar ya zama da siga ta al mabni lil majhul mun yi al mabni lil majhul mughayyiru siga ko ba mu yi shi ba irin su duriba irin su ƙuri'a irin su ukila irin su julisa duk wani fi'ili inda ya zo da siga ta almabniyu lil maf'ul to ba a cago fi'ilin ta'ajjub gare shi baka cewa ma uduriba zaidan a'a baka cewa ma ukurima zaidan saboda da ukurima da duriba duka mabni ne lil majhul sai dai fi'ilin da yake mabni lil ma'lum al mabni lil fa'il kamar akrama ha ala fahimtar wannan to don kusa akwai fi'ilin da su kuma laziman koyaushe haka suke zuwa mabni da sigata jahala kamar gumma eh ana cewa gummal hilalu me ma'ana gummal hilalu fa in gumma alaikum fa akmilu iddata sha'bana 30 me fasara wani ruhi ne eh waye ruhi sai ka gani a kace ya ruhi ba ko baka san waye ruhi ba haka ake fasara amma kuskure ne fa in gumma alaikum in watan ya buya daga gare ku siyaga ce adda siga ta mamni lil majhul amma ma'anarsa ma'ana ce ta al-ma'lum shi haka yake zuwa haka an kaji larabawa na faɗin sa gummal hilal wata ya boye haka laraba ke faɗa ba a ji suna cewa gammal hilalu ba sai dai gummal hilalu kamar sukita fi'ilin sukita su fata saurayi ya yi nadama kamar nufisat hindun nufisat hindu hindu ta haihu nufisa bisi kamar uniya unitu bil ilmi na damu da ilimi to duk irin wa'annan sigogin ba a narko a fa'alu tafdili daga gare su ko kuma sigatu ta'ajjub saboda siga su ta gini an gina ta akan ni al-maf'ul sharadi na biyu kenan musarrafin kuma fi'ilin da ya zama musarrafi me ma'anar musarrafi yana iya jujjuyawa min madin ila mudari'in wa amrin wa ismi fa'ilin wa ismi maf'ulin wa masdarin wa af'al tafdil wa kaza wa kaza eh kamar ku illan da mun ka misali akrama zaka ce yukrim eh zaka ce akrim zaka ce almukrim zaka ce almukram zaka ce wa ikraman za ka yi cewa aka rabu to wannan shi ne tasarrufi to duk fi'ilin da baya yin wannan ba a narku sigatu ta'ajjub daga gare shi kamar mi kamar sigar ni'ima bi'isa wayannan ba a tsago ba a narko ta'ajjubi daga gare su eh don ni'ima la ya tasarrafa ko yana tasarrufi eh haka nan bi isa shi ma la ya tasarraf baya tasarrufi baya jujjuyawa kamar yadda muka jujjuya a karama din nan sharadi na uku kenan na hudu tamma kuma fi'ilin da ya zamo tammi me ma'ana tammi shine ya tafi bi marfu'ihi ya zama yana iya wadatuwa da marfu'insa yanzu kana da ‘yan uwanta ba a tsago afa'alu tafdili daga gare su ko sigatu ta'ajjub kamar kana duk da kaga tana sarrafuwa kana ya kunu kun kaunu eh amma kuma na ƙisa ce shi yasa ake kiransu da afa'alun al'afa'alun na ƙisa to baka cewa ma akawana da yan wanta mun yi kana da yan wanta ko ba mu yi ba irin su laisa laisa ita ma haka take irin su sara din nan da aka yi a baya irin su mazala irin su mafatiya irin su manfakka da makamantansu duk wayannan ba a tsago sigatu ta'ajjub daga gare su saboda ba sa wadatuwa da marfu'insu sai an kawo musu labari sunansu kaɗai bai wadatarwa in ka ce kana zaidun larabci ya wadatar to sai ka iswa to shi ne ma'anan na ƙasu ne shi ne ma'anan wasiba waihin la ya sulasi to babban malamin nan shahararren malamin na hau al'imamu siba waihi wanda matashi ne ko da ya rasu shekara ta talatin da biyar mai littafi alkitabu matashi ne shi farko abinda ma ke bashi sha'awa shine ilmul hadith ilimin hadisi ya fara nema wata ran yana karanta wani hadisi sai abokin karatunsa ya ce mai kalman dan ba haka take ba sai ne ya ɓaci ya je tambayi babban malamin babban malamin nan na luga alkhalil alfarahidi ce ga abin da waiwa ne ya ce na karanta hadisi ya ce ba haka ne ya ce lallai haka ne abin nan da ya faɗa shi a gaske to daga nan na daɗe ya hito na fito da ilimin na hau ya ce shi kuma sai ya dage ya nemi ilimin nahawun nan da an kai mai gyara a kansa wanda zai bar ma duniya tarihi kuma ga yanan ya bar ma duniya shi yasa in ka kware da nahawu sai a ce a si ba wai zamani ya rubuta babban littafi alkitab shi suna ne kenan littafi kawai duk wani littafi da aka rubuta na nahawu to wannan shi ne makoma shi ne umda duk nahawun nan da ake magana da ka karanci littafi alkitabu shi ke babu wata matsala ta nahawu wadda ba za ka sani to babban malami ke matashi ne amma da yake ya yi karatu kaga yana magana siboyi sai a ɗauka ko ya yi shekara ɗari ko waye talatin da biyar kacan ko arba'in bai yi ba amma littafin ma na shi ma ko karatu ne ma ba iyawa yanzu saboda ilimi ya lalace mutane duniya kawai sun ka samu gaba to bayyuwa a yi maganan na hau baka ji wannan bawan Allah ba ba zai taɓa yiwa ba to shi ne mali ya ce wasiba waihi al'imamu siba waihi daga cikin ƙa'idodin da ya ƙara ya ce la ya adu solasi shi siga ta ta'ajibi baya ƙetare fi'ili solasi mana dole fi'ilin nan da za ka tsago sigatu ta'ajib ya zama harufansa guda uku ne harufansa guda uku ne asalinsa solasi ne ba mi ba rubai kama a hasana a hasana solasi ne wannan hamza ƙara ta aka yi a karama a karama shi ma sulasi ne eh haka na afdala afdala shi ma sulasi ne don dukkaninsu daga karuma ne hasuna fadula kaga duk sulasi ne harfa uku to shi al-imamu sibawi ya ce duk sanda zaka tsayago sigatu ta'ajjub ya zan asalin fi'ilin na harufansa uku ne shine ba nan la ya'adu sulasi baya ketare sulasi amma ya yi sisna'in ɗin wani wazani guda shi ne ce bala fi af'ala amma ban da si ga af'ala irin aɓa irin aula su wannan an halatta za ka iya narko sigar ta'ajibi daga gare su za ka iya cewa misali ma a aƙwahu liddarahimi ma aulahu lil ma'arufi ma atahu lidarahim ina akwai mamaki mana ina mamaki irin yadda yake yake yake yake kyauta kudi ya ba wannan ya ba wannan ya ba wannan ya ba wannan kowa ba yake yi to shine ma a atahu kaga daga a ata in ka duba fi'ilin ruba'i ne eh ruba'i ne to amma tun da ya zo da wazanin af'ala wanda ita shi an isa sana'i din shi haka shi ma aula shi ma ruba'i ne to su ya halatta ma aulahu lil ma'rufi kai irin yadda yake bayar da alkhairi wannan kan ba marowaci na ba to in wannan siga ce ya halatta amma irin su sigogin da ba wannan ba to ba lai ce bai halatta ba kamar irin istaghfara istakharaja to wannan ba a ta'ajjubi da su baka cewa a a menene eh baka cewa ma mastaghfara a larabci baka faɗa haka hmm? ko kuma ka kawo wani abu wanda ba wannan ba saboda istaghfara ba sulasi bane istaqara ba sulasi bane istakharaja ba sulasi bane to duk wayannan af'al ba a ta'ajjubi da su don sun saba ma sharuɗa fi'ili wanda ake narko ta'ajjubi gare shi shine ya zama sulasi su kuma sun haura sulasi an gane yawwa so da haka ba za ka yi ta'ajjibi da su ba ba ka ce ha mastaƙara'ahu ba ka faɗa haka ko mastakharajahu duk ba za ka faɗa haka ba to amma in ka samu in kana son ka yi ta'ajjibi ga fi'ili ka samu amma bai shiga sharuɗan da an karanta ba to malamai sun baka wata hanya shikenan sai ka yi amfani da ita shine ce li faqadi sharɗin je bi ashdid au ashadda in ka samu fi'ili bai cika wa'annan sharuɗa ba na ta'ajjubi to sai ka zo da wa'annan sigogi guda biyu ɗaya daga cikinsu shi ne ji ka zo da sigar ashdid eh ko kuma mi ashadda sai ka ce ma ashadda istighfarahu ashdid bistighfarihi ma ashadda istiqra'ahu to wannan ya halatta sai ka zo da mi ashdid ko ma ashadda shi wannan fi'ilin wanda ya saba ma ka'ida sai ka mai sai ka mai sai mi sai ka zo da masdari dinsa ما أشد استغفاره من استغفر ما أشد استقراءه من استقرع ما أشد استخراجه من استخرج to sai ka zo da masdari ɗinsa sai ka zo da fi'ilin ashadda ma ashadda ko ashdid sai ka sa mai harfu jarra in kai amfani da ashdid eh ashdid istighfari ashdid bistighfari ka mamakin yadda bawan Allah na yanna ce da istighfari shi kullum istighfari yake to wanda ita asiga ita ita ita mafita da malamai suka suka baka an gani to sai ka'ida ta ƙarshe wa babu taqdimin wa ta'akhirin yusad to shi babin ta'ajjibi gabatarwa ko jinkirtarwa yusad wannan ahana idan kaga an kawo su a tsare to ba a taqdimi ba a ta'akhiri ma ahsana zaidan haka zaka kawo su baka cewa ma zaidan ahsana haza la yajuzu ma a karama amran baka cewa ma amran a karama shi ne ma'anar yusaddu ayyum nar ba a takadimi da ta'akiri ko wace kalma yadda kaga an kawo ta to nan inda take nan za ka aje ta ba sa ɗaukar takadimi ko ta'akiri wallahu musta'a to wannan shi ake kira eh at-ta'ajjub at-ta'ajjub kun ga sigogi guda biyu ya kawo mana bai kawo mana fa'ula ba ko kaburat kalimatan ko bai kawo mana ita ba sannan bai kawo mana lillahi darruhu farisan duk bai kawo su ba sai rayuwa eh dukkanin su su ba ta'ajjubi ne lillahi darruhu farisan eh ko kuma kawai lillahi darru wani lokaci suna ihtisari kai lillahi darru eh eh to yana yiwa zuwa gaba insha Allah ta'ala yau dai tun da farko ne yanzu aka fara karatun babin da yana cikin babuka waɗanda an nesa a cikin littattafan nahawu sai a takaitu da wayannan sigogin guda biyu a haddace su da sharuɗan nan da kuma misalan da an kai ta bayarwa to wannan shi zai sa abin ya tabbata insha Allah ta'ala abinda muka faɗa zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafe subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh